أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيونيكو ɗaya na ɗaya ne to biyu ga watan zulƙaida yau muna biyu ga watan zulƙada hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wadda ta yi daidai da sha biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya kamar yadda muka saba gabatar da karatu a wannan majalisi mai albarka majalisin musab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano bayan hutu da muka tafi na watan ramadan allah da hikimarsa da kuma kaddarawarsa da yaddarsa ya ba mu dama da lafiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cikin yantattun bayansa Allah ya sa mun dace a wannan wata Allah maɗaukakin sarki duk ibadun da muka gabatar Allah ya sa mun dace kuma Allah ya karɓa mana kurakuran da muka yi kuma Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana waɗanda suka rasu dan an yi rashe-rashe daban-daban maza da mata manya da ƙanana muna roƙon dukkan musulmi daga cikinsu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu ya ba su aljanna maɗaukakiya mu kuma Allah madaukakin sarki ya kyautata karshen mu marasa lafiyar mu da na gida da na asibiti maza da mata Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya mu kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya ba mu ainihin wato yalwa ya yaye mana kunci insha Allah za mu tashi wannan shine darasin mu na hamsin da uku a cikin wannan littafi na muqaddimatul iziya lil jama'atul azhariya na babban malami abul hasan ashazili wanda muke bin ainihin sharhi da bayanai na babban malamin mu doctor kuma professor muhammad mansur sokoto hafizahullah ta'ala muna cikin fasali na hukunce hukuncen sallar kafaru ma'ana sallar matafi inda mun karanta ainihin wato shar'anta wannan sallah da kuma hukuncinta kamar yadda muka karanta cikin suratul nisa sannan da hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da suka bayani game da ita sallar matafiyi ko sallar kasar dinnan shar'antacciya ce a musulunci sannan game da ainihin wato hukunce hukuncenta malamai suna da maganganu wajen guda uku akwai malaman da suka tafi akan cewa kasar wajibi ce inda mutum ya yi tafiya wajibi ne ya sallar kasar daga cikinsu akwai mazhabar hanafiya kuma wannan shine ra'ayin Umar da Sayyidina Ali da Ibn Abbas da Abdullahi dan Mas'ud da Jabir da Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda akwai kuma waɗanda suka tafi akan cewa sallar kasaru ga matafiyi sunna ce mai karfi kamar wannan shine maganar ko kuma ra'ayi na ashabu Malik almajiran Imam Malik rahmatullahi alaihim sannan akwai kauli na uku sun wanda suka ce ja'iza ce sallar kasaru ja'izi ne kana iya yi kuma kana iya ka cika sallah sai dai suka ce abin da ya fi kyau ya fi falala shi ne ka cika sallah wannan shi ne ra'ayin hanabila da shafi'iyya na fata an gane sannan abin da ke wajabta sallar matafiye wato tana da sababi da kuma sharuɗa da kuma muhallin da ake yin ta amma sababin da ke sa a yi sallar matafiye ko sallar kasar ita ce ita tafiya kuma tafiyar ta zama mai tsayi kamar yadda mun tattauna game da masafatu wato a masafatu tahdidul masafa wato gwargwadon tazarar tafiyar da za a yi wa kasaru sabani ne na malamai mai tarin yawa a kai da ibn al-munzir ya ce matsala ce wadda akwai maganganu wajen guda sama da ashirin akan daga ina zuwa ina ne matafiyi zai fara yin kasaru in ya in ya fara tafiya to babu wani ainihin wato kauli wanda yake sarihi wanda ya ce sai tafiya ta kai kimanin wuri kaza sannan za a yi kasaru hasali ma abinda muka karanta kuma muka malamai suka fi tabbatarwa shine duk tafiyar da ta amsa sunan tafiya za a iya yi masa kasaru ina fata matukar idan mutum ya tafi ya yi tafiya ko baya nan za a ce ya yi tafiya ko ya yi bulaguro to wannan tafiyar ta isa ya mata kasaru ko da kuwa ainihin wato ana ganin ba ta da tsayi da yawa to za mu tashi cikin sharuɗan ita sallar matafi sallar matafi akwai wasu sharuɗa da ake so a cika su ko ainihin sharuɗa ne da sai an cika su sannan sallar matafi take zamantowa ainihin halattacciya za mu ji za kuma mu ji tattaunawa malamai a kai qala al-musannif rahimahullah wa amma shara'iquha fa arba'a yace amma game da sharuɗan sallar kasaru to sharuɗa ne guda hudu al-awwal sharadi na farko an yakuna safaru wajahan wahidan tafiyar ta kasance fuska ɗaya aka nufa ma'ana tafiyar ta zama ba ba tsinka ta ba kuma ainihin wato a iya tafiyar kawai ta kai nisan da za a yi mata kasaru kaga kenan dawowa ma zai zamanto dawowar shi ma ya kai yadda za a yi mata kasaru kar ya zamanto kila tafiyar sai in an haɗa ta zuwa da dawowa ne za ta kai tsawon da za a yi mata kasaru amma iya tafiya kawai ba za a iya mata kasaru ba misali kamar a ce mutum zai je ainihin wato a dawanau misali kaga ba za a yi kasar ba zuwa dawanau domin dawanau ya zama gari misali amma kar idan misali idan an je wani gari ne gaba da dawanau buci yawwa to kaga daga nan za a iya cewa mutum ya yi tafiya in ya je buci to amma a kaunin da muke karantawa na sai mutum ya yi tafiya da ta kai kilomita abin da ta kai mil arba'in da takwas to kar ya zamto a'a tafiyar mil arba'in da hudu dawowa arba'in da hudu sai an hada ya bada mil arba'in da takwas aka ce a'a sai dai iya tafiyar kawai ya zama ya kai nisan mil arba'in da hudu da takwas dawowa ma zai zama mil arba'in da takwas abinda ma na yake nufi kar ya zama sai an haɗa tafiyar da dawowar zai ba da adadin milamilan da ake yin ƙasaru ga waɗanda suka yi wa tafiyar da ake wa ƙasaru iyaka ko kuma suka iyakance nisan da za a yi wa sallar za a yi wa ƙasaru na ba ta fahimta amma ka ga waɗanda ba su yi wani kaidi ba kawai duk tafiyar da ta amsa sunan tafiya kawai za a yi mata ƙasaru to wannan bisa wancan ƙaunin sai ce an ya kuna sabon ita tafiyar ta kasance wajahan wahidan fuska ɗaya ce falan ɗaya ta kai nisan a mata kasaru zahaban tafiya fakat ita kadai ta kai a mata kasaru fala yuhsabu ma'a zalikar ruju'u ba za a kirga dawowa tare da waccan tazarar ba kar ya zamanto sai an kirga da tazarar dawowa sannan zai ba da adadin da za a kasaru kamar misalin da na bayar tunda an karan mun karanta a farkon babin cewa a malikiyance da kuma wasu wajen wasu malaman sai tafiya ta kai wani mikidari kamar malikiya inda mu karanta nan sai ta kai mil 48 to abinda malai yake nufi a nan shine sai tafiyar ta zama iya tafiyar ne kawai 48 dawowa ma zai zama 48 kar ya zama tafiya 24 dawowa 24 dan haka tun daga nan sai ka buga lissafi ka ce to shikenan kasar za ka yi domin zuwanka da dawowarka zai bada mil 48 sai ma ya ce kar a yi zama ka tafiyar kawai ta zama 48 dawowa ma zai zama 48 kenan bal yu'tabaru ar-ruju'u wahdahu yace a za a yi la'akari da dawowar ita ma ita kadai kamar yadda ake la'akari da tafiyar ita kadai to dawowar ma ana la'akari da ita ita kadai kamar yadda tafiyar sai ta kai 48 mil din to dawowar ma ya zama mil 40 da nawa takwas wannan shine sharaɗin farko to kaga mun koma kaulin da muka tattauna a baya ga malaman da suke ganin babu wani tahdidu almasafa ba a iya ba wani nasti da iyakance cewa sai tafiya ta kai nan da guri kaza za a yi mata kasaru kawai sun tafi akan in dai in mutum baya nan za a ce yayi bulaguro ko yayi tafiya to wannan tafiyar za a yi mata kasaru to kaga su bin nisba ko dangane da su wayancan malaman da ba su iyakance ba to kaga wannan maganar ma ta sharaɗin ainihin wato tafiya kawai ta zama kaza dawowa ta zama kaza kaga babu ina fata an gane الثاني نبيو العزم على قطع المسافة المتقدمة نية akan yanke waccan tazarar tafiya wadda ta gabata min awwalihi tun daga farkonta min gairi taraddudin ba tare da kai kawo ba daf'atul wahida falan daya kawai gaka da jakakka kayi ban kwana da mutanen gida ina za ka kaduna zani cikin an kawai shine falan da kar ya zama ga ka da jakarka ka baro gida amma ka ce to abinda ka je nema amma ka samu daga nan zuwa kwanar dawaki zaka dawo kuma baka samu ba kila za ka ƙara sa ƙarfi kuma in baka samu a ƙarfin ba ma kila za ka iya kaiwa har har har har kila zaria to in dai abin bai samu ba dai kai baka dawo ba za ka iya kaiwa haka duniya kaga wannan wannan tafiya ce wadda take ta ba kaulani ba a kawal ne da yawa a cikin ta an fahimta yawwa so saboda haka wannan kar tafiya ta zaman to ana bangabakon bayan a iya yin ta a iya fasa ta a ya zama kayan ke kawai tafiya za ka yanzu ba zai kana wannan kaulanin cewa in ka samu daga nan zuwa kwanar dawaki za ka dawo in baka samu ba za ka ƙara sa karfi kuma nan ka bar gida lokacin sallah ya yi a karfi ka ce to bari za a yi sallar kasaru tunda dai a yanzu a nan abin da malam yake nufi tun da haka tafiyar taka take to yanzu in ka je karfi ba kai kasaru ba daga karfi in baka samu ba za ka karasa kwanar dawaki to ai daga kwanar dawaki kai in za ka karasa karfi ba za ka yi kasaru ba domin har yanzu baka amsa sunan matafi ba har yanzu a kaulanin za ka tafi ko ka dawo kake to inda za ka yi ta tafiyar a haka a tsinke baka kulla niyyar ba daga nan haka kai kaduna ba kai kasaru domin har yanzu baka amsa sunan matafi ba ka yanzu tafiyar taka akwai yiwuwar ka yi ta akwai yiwuwar ta kabata to shine ma ya ce sharadi na biyu ya zamanto al'azum kayi niyya ala qat'i al-masafa akan yanke wannan tafiyar kawai zan yi al-mutaqaddima ita wannan tafiyar wadda bayanin ta ya gabata cewa sai ta kai mil 48 min awwali tun daga farkon tafiyar ka yanke min gairi taraddudin ba tare da kana ta kai kawo ba da atan wahida falan ɗaya kawai ga ka zan tafi kaduna ko zan tafi abuja ko zan tafi katsina ka gama yin sallama da iyali duk wanda ya ganka ya gama tafi to shikenan a nan in ka fara tafiya lokacin sallah za ka yi kasar mako asalin sharadi na uku ashru'u fiha shiga cikin tafiyar kar tunda ka riga ka yi wanka an haɗa ma jakakka za ka yi tafiya kawai lokacin sallah yana yi a cikin kwaryar gidanka kana ɗakin haka ce za ka yi kasar ba ai baka zama matafi ba yanzu ba za ka fara yin kasar ba sai ka fara tafiyar shine ashru'u fihi shiga cikin tafiyar ya zamanto yanzu an fara tafiyar alhabariyu mazaunin birni dan birni kenan daga ina zai fara yin kasaru sai malai ce ya kasuru zai yi kasaru ne iza addal basatin idan ya ƙetare gonaki almansuba waɗanda ake danganta su ila tilkal baladi zuwa ga wannan garin nasu alma'amurati bi imaratiha wanda yake rayayye da marayarsa ma'ana gari ne wanda yake maraya to amma mutanen garin suna da gonaki a nan da an wuce marayar zaka ga kuma ga gonakin mutane to wai tun da gonakin na mutanen wannan garin ne da shi matafiyin yake cikin garin to ba zai fara yin kasaru ba ba za a ce ya zama matafi ba sai ya bar gidansa sai ya fito daga unguwar ko garin ya bar garin gonakin mutanen garin da ake cewa gonakin yan garin ne to su ma sai ya wuce su to daga nan kuma in sallar kasar ta kama zai fara yin kasaru na ba ta gane wal amudi shi kuma amudi waye al'amudi sai cewa huwa sakinul badiya shine mazaunin ƙauye mazaunin karkara ya kasuru shi kuma zai fara yin kasaru ne idza jawaza mahillatahu idan ya ketare unguwarsu in ya ketare rukunin gidansu tunda ƙauye za a ga nan ga rukuni nan can kuma sai ga kila tsakanin wannan rukunin da wancan rukunin ma ga wasu gonaki a nan na wasu mutanen garin sannan ga wasu rukunin nan su ma tsakanin su da wancan akwai kila ma gonaki to shi yaya zai yi tunda kenan ga rukunin gidajensu a nan amma kafin kuma ka samu wani rukunin gidajen gina sai ka samu wasu gonaki ta tsallaka kanka ga wasu rukunin gidajen to daga ina zai fara yanka su sai aka ce idan ya rabu da mahillatahu wato unguwarsu ko rukunin gidajensu wahiyal buyutu sune gidaje allati yansibuha wanda shi mutumin ƙauye yake kakkafawa kamar tantina ko ainihin gidaje irin na ƙauye li ya auya ilaiha dan ya kwanta ya taro in dare yayi zuwa ga waɗannan wuraren ya kwana kenan waɗanda suke ba kamar nan ba yanzu kaga nan gari ne gashi gidaje duk a cikin jama'a gidaje wannan haɗe da wannan wannan daga nan za ka yi tafiya mai nisa ba ka fita daga cikin rukunin mutane to yanzu kaga wanda zai tafiya a ƙaunin farko kaga nan habari kenan sai mutum duk ya wuce irin wannan gidajen ka kama hanyar na'ibawa kila ka wuce nan ka fara zuwa inda gonakin mutanen wannan garin wanda duk suna cikin gari nan to sai ka wuce su kuma ka fara hawa hanyar sannan sai kafin nan amma shi mutumin da yake sakin albadiya mazaunin karkara tunda gidajen su rukuni rukuni ne shi da yan uwansa ko da danginsa ko kuma da wasu dai mutane ga rukunin su nan sannan sai kai wata tafiya ka ga wasu rukunin to in ya ketare rukunin gidajen su shikenan shi sai fara kasaru wa sakinul jabal to mazaunin dutse fa wanda su akan duwatsu suke au qaryatin labina a fiha ko mazaunan alƙaryar da ba gine-gine a ciki alƙarya ce amma ba gine-gine a ciki kawai gari ne gashi nan dai kawai ko dai dangakara aka sa ko kuma irin wannan yan yan bukkokin aka yi kawai bukkoki ne gasu nan babu wasu gine-gine wala basaci da kuma babu wasu gonaki amma yawanci fulani za ga wanda suke matafiya wanda ba mazauna ba wato nomadic za ga su kawai za a tafi ne kawai an je wani guri da ake ganin dabbobi za su samu abinci sai a yada zango a nan kawai shikenan sai a yan bukkoki haka kila bayan wani lokaci kuma za su iya tashi daga nan su ƙara gaba to kayan wannan gari ne da za a ga ba gine-gine kuma ba gonaki to wannan shi kuma mazaunin irin wannan daga ina zai fara yin kasaru sai ce ya kasuru shi mazaunin irin wannan wuraren zai yi kasaru ne idan fasala an manzilihi ya rabu da gidansa da ya bar masaukinsa inda yake kawai shi kenan shi ya zama mataki ina fata an gane tun daga yanayinsa wa muntahal qasr fi dukhuli inda yake zamantowa ƙarshen makurar yin ƙasaru wajen shigowa gari daga ina ne makurar da mutum zai daina yin ƙasaru in zai shigo gari yanzu ka yi tafiya muƙaddara ka yi tafiya kana yin ƙasaru to idan ka dawo za ka ci gaba da kana tafiya kana kana dawowa kana ƙasaru kana dawowa kana ƙasaru to daga ina ne kana zuwa gurin babu magana ƙasaru tunda za ka shigo garinku to shine sai malam yake cewa huwa mabda'ul qasr fil khuruj shine gurin da ka fara yin kasar da zaka fita mu dauka yanzu wanda zai yi hanyar zaria mu dauka misali sai bai fara yin kasar ba sai da yaje sabon off daga nan ya fara yin kasar ya tafi lagos ko ya tafi abuja ko ya tafi wani gari to idan ya dawo daga tafiyar ba zai daina kasar ba sai ya zo ina sabon off na ba ta gane ba ɗauka idan mutum tafiya ya daga nan ya kama hanyar gwarzo to yana zuwa janguza daga nan ya fara yin ƙasar misali to da ya je gwarzon ko ya tafi duk inda za shi da ya dawo daga ina zai daina yin ƙasaru daga janguza kun fahimci abin da yake nufi shine ma'anar wa munta alƙasar fi dukhuli daga inda yake ƙasaru ta ƙare ta cike a wajen shigowa gari to daga inda yake nan ne mafara ko nan ne mutum ya fara yin kasar lokacin da zai fita yabtadi'ul musafiru doktor zai shari'a kan wannan yace ya kasir yabda'ul yabtadi'ul musafirul kasra shi matafiyi zai fara yin kasaru ne idza shara'a fi kawai ya shiga cikin tafiya wannan duk wani bayani ne da wannan tafsirin da muka karanta na mazaunin kaza mazaunin kawai in mutum ya zama matafi ya fara tafiya kawai zai fara yin kasaru kenan kaga malam ya aje wancan sai kayi kaza sai kayi kaza kawai yanzu ka fara tafiya eh shi kenan kawai lima sabata an annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya kasuru annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kasaru idan hala in ya bar gida da ya fara tafiya to shi kenan sai kama yin kasaru wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na dubu ɗaya da tamanin da nawa da tara وفي البخاري أتشين إمام البخاري أو تشين بخاري ومسلم ده مسلم من حديث أنس حديث أنس رضي الله عنه قال يتي صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم يتي ناي صلى الظهر تارد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أتشين غرم مدينة أربعا ياي صلى ركعة هدو wa bi dhulhulaifati amma da muka fara tafiya da shi muna zuwa dhulhulaifa raka'a ce ne da sallar la'asar sai kuma sai raka'a a cikin garin Madina sai hudu amma da muka zo dhulhulaifa sai biyu saboda a cikin garin Madina ya fara tafiya bai fara ba a ina ya fara tafiya sai da ya zo zulhulaifa sannan ya fara tafiya kenan kaga zaka fara yin kasaru in ka fara tafiya yanzu lokacin da kake ta tafiya nan cikin gari zaka tafi Kaduna misali to kana ta tafiya daga nan har zuwa Na'iba a cikin gari kake har yanzu baka fara tafiya ai yanzu a unguwa kake to sai ka fice da tafiyar ta kama wanda shi kansa direba za ga lokacin tafiyar ta kan kama ka'in da na'in an kama titi to daga nan lokacin sallah yayi shine matafi zai kasaru muttafaqun alayhi hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 1088 imam muslim hadisi na 1339 fadalla wannan hadisin sai ya nuna ala annal musafira cewa matafiyi yabda'u bil qasr zai fara yin kasaru ne idza shara'a fi safar in ya fara tafiya da zarar ya zama matafiyi din ya fara yin tafiyar tasa to zai bi an kharaja min bandati shine ma'ana ya fita daga garinsa au qaryati ko alqaryarsa wattajaha ila nahiyati safarihi ya zama ya fuskanci nahiyar inda zai yi tafiya da qala ibn al-munzir ibn al-munzir yake cewa wala a'lamu ni ban sani ba annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qassara cewa annabi yayi kasaru fi safarin a wata tafiya min asfarihi daga tafiye-tafiyensa illa ba da kurujihi min al-madina sai ko bayan ya bar garin madina yace ni ban san cewa annabi ya taba yin wani kasaru a cikin garin madina ba abinda na sani inji ibn al-munzir shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasaru ne a tafiye tafiyensa bayan ya fita daga garin Madina ya kai ma sai ka fita daga cikin gari ka kama hanya sannan ka zama al-musafir in ta sallah ta kama sai ka sai kai kasaru qala al-musannif ar-rabi'u yanzu mun ji sharadi uku ko sharadi na farko ya zama tafiyar ɗaya ce iya tafiyar kawai ya kai adadin da za a yi kasaru na biyu ya zamanto mutum ya yanke cewa zai yi tafiyar na uku kuma ya zamanto ya fara yin tafiyar ba tun daga cikin unguwarsu zai fara yin kasar ba sai ya fara yin tafiyar ya baggari sannan na hudu shine sai ce ibahatu safar tafiyar ma ya zamanto halastacciya ce a shari'a ita kanta tafiyar ta zamanto shari'a ta yadda ta halatta ma yin irin wannan tafiyar fal musafiru lillahi wanda zai yi tafiya kawai dan tafiya dan wasa kamar wanda za su wani garin kwallon kafa daga nan kano filin za su tafi a himba a himba take ko a himba ce ko take eh haka kenan ko yawa to za su yi kasaru yan kano filin sun da su kanawa ne musulmi ne za su tafi a himba abin nan hinugu ne ko abin nan aba to yanzu in sallah ta kama su akan hanya a matsayinsu yan Kano Filis yan kwallon kafa za su yi kasaru ko za su cika sallah to shine nan ma yake cewa fasafaru lillahi ko kuma misali yan fim ne za su je Kaduna shooting fim to yanzu daga nan Kano ga su da motocin su sun abin nan za su tafi Abuja ko za su je Lagos bakin ruwa su yi shooting wani fim to yanzu sallah ta kama su za su iya yi ko kuma ga wani mai dawa kawai haka kawai ba don bukata ba kawai ya biya yaransa masu masu take baya kawai suka shiga dawa don farauta kawai su je su kamo zomo ko su kamo barewa ko kaza kawai ba wai farauta ce ta bukata ba a bukata farauta ce ta wasa ko irin yadda in an yi aure kawai shikenan in mai dawa ne ya aure to daga cikin abin da za a yi sai a fita farauta misali ina fata an gane to sai ma ne ce fal musafiru matafiyin da ya zamanto tafiyarsa lillahi dan wasa ne ka saidi sai ce kamar farauta min gairi haja wadda aka fita yin ta ba don bukata ba kamar irin kawai yan daba kawai su shiga su sun tafi farauta ko kuma a'a yan tauri haka ko yan abin nan kawai ba wani bukata ba don sana'a ba ba don wata bukata kawai mutum ya ce ya shiga farauta ya tafi farauta wal asi bi safari da kuma mai saban Allah a tafiyar tasa tafiyar ma da yake yi akan saban Allah yake kamar wanda za shi wani gari don kawai ya sato abin hawa ko don ya yankan aljihu na ba ta gane ko kuma ya je wani gari kawai don ya yi fataucin miyagun kwayoyi to a matsayinsa na mugun ba fataki to yanzu sallah gashi dai gashi in lokacin sallah ya shin zai iya yin zai yi kasaru a matsayinsa na musafir ko kuma za a kalla a matsayinsa na ɗan ta'adda mai kawo mai fasadi a doron ƙasa a janye gudunmawa da tallafi da subsidy na sallah ya cika sallarsa ina ba ta gane wal asi bi safari da mai saban Allah bi safari da tafiyar ta sakal abiki kamar bawan da ya gudu bawan da ya guje wa mai gidansa wal aki da mutumin da ya saba wa iyayensa ya bata musu rai kawai ta tare ko an faɗa kawai shi kenan yanzu kayansa a zakai ta kulegin ko zai aure an ce a wannan matan ba ta da nagarta ba zai ba kawai yayi kushi shi kenan kawai bai sallama da kowa ba kawai yanzu ba yan kayansa yan a cikin Ghana masu bo kawai yace shi shi da an gan shi kawai to yanzu shi in ya kama hanya yayi wannan tafiyar shin zai yi kasaru in sallah ta kama ko ba zai yi ba tun daga tafiyar tasa da ya bata ba da izinin iyayensa ya tafiyar ba ya bata ya bata da babansa ko ya bata da mahaifiyarsa da haka yanzu ya tafiyar to yanzu shi wannan in sallar kasar ta tafiya yayi tafiya in sallah ta kama zai yi kasar ko ba zai ba to abinda malam yake cewa tafiyar sai ta zama ta halal in wannan sharadin ya karbu to kenan zai zamanto duk waɗannan ba za su yi kasar an gane to amma za mu ji me malamai suka ce akan wannan gaba sai ce zahabal imamu abu hanifa malam imamu abu hanifa ya tafi akan cewa ila annahu la yushtaradu al-ibaha li jawaz al-qasr ba sharadi bane sai tafiyar ta zama ta halal wanda wannan shi zai halatta wa mutum yin kasaru ba sharadi bane ma'ana ba sharadi bane sai tafiyar mutum da zai yi sai ta zama halattacciya a shari'a sannan za a ce ya halatta ya kasaru wa annal insani yace domin mutum dai ya juzu yana halatta an ya kasura yayi kasaru hatta fi safar al-muharram har ma a cikin tafiya ta haram wa hadha ikhtiyaru shaykh al-islam wannan kuma shine zabin shaykh al-islam ibnu taymiya shaykh al-islam shi ma yana da ra'ayin tafiya ko ta haram ce in dai lokacin sallah yayi matafiyin zai iya yin kasaru wa jama'atin kathira da kuma malamai da yawa duk suna ganin halaccin haka qalu suka ce innal qasara ai ita kasar manufin bisafar hukuncinta yana nannade yana rataye ne da tafiya ba a kalli wata irin tafiya ba ce kawai ita tafiyar aka kalla ko aka halatta maka yin kasaru tafiyar ta aikin haji ce a tafiyar kasuwanci ce tafiyar neman arziki ne a tafiyar ta'adi ne da barna ba a kalla ba sunan tafiyar kawai aka kalla da haka su suna ganin in dai ka yi tafiya to za ka iya yin kasaru wala hujjata suka ce ba wata hujja fi ikhtisasihi wajen keɓance yin ƙasaru bi safaril mubahi da tafiya ta halal kawai a ce sai halattacciyar tafiya a shari'ance ita ce kawai in mutum yayi ta zai yi ƙasaru suka ce babu wani nasi ba wani dalili akan haka ka duba sharhul mumti mujalladi na hudu shafi na 493 mun fahimci wannan ko kaga wannan gabar ita ma ba a sallama wa shi abul hasan ashadiri da ya kata nan ba dukkan malamai ne suka sallama wa wannan akwai malaman da suka tafi akan cewa in dai tafiya tafiya ce kowace iri ce ko me yin tafiyar zai je aikata to yana cikin wannan alfarmar ta ya yi kasaru ya rage abin da ya je yi sabon Allah ya je yi wannan kuma ya haɗu da Allah ya ma bayani in bai tuba ba amma dai wancan sassaucin wannan yana ciki shi ma a salawatun lati ta kusa sai kuma sallolin da ta kusaru ake yi wa kasaru wa'yannan salloli ne ake wa kasaru da wacce da wacce ƙala al-musanni al-musanni mawallafin littafi yake cewa wa amma mahalluhu fa kullu salatin ruba'iyya adraka waqtaha fi safar yake cewa amma mahalluhu amma a inda ake yin kasaru wa kullu salatin ruba'iyya ana yin kasaru ne a duk sallah mai raka'a hudu a da raka waqataha da shi matafiyar ci lokacin wannan sallar mai raka'a hudu fi safar a halin tafiya kaga kenan azhar la'asar isha'i waɗannan su ake wa sallar kasaru fala ya kasuru subha a ƙarƙashin wannan bayanin kenan mutum ba zai wa sallar asuba kasaru walal magriba haka ba zai wa sallan magriba kasaru ba wa'annan guda biyun ba a yi musu kasaru tunda an ce sai mai raka'a hudu su kuma ba su kai raka'a hudu ba wa ya kasuru fa'ita ta safari sannan shi matafiyi zai yi kasarun sallar da ta wuce shi a halin tafiya sawa'un duk ɗaya ne ba bambanci qabaha ya samu damar rama wannan sallar fi safari a halin tafiyan ne aw fil hadari ko sai bayan halin zaman gida ya dawo gida sannan ya samu dama in dai a halin tafiyar ta kufce masa to in ya tashi rama ta irin sallar kasaru zai yi sawa'un a gida ne ko kuma a halin tafiyar kama yutimul hadariya كما يتم الحضرية التي ترتبت في ذمته kaman yanda kuma zai cika sallah irin ta zaman gida wadda ta taru a wuyansa fil hadari a halin zaman gida wa safari da kuma halin tafiya ma'ana sai zaman to ga tafiya ta kama mutum kuma akwai wata sallah wadda bai yi ta bai ta kuma ta zaman gida ce to ko da a halin tafiya ne ba zai kasaru na wannan sallah ba tunda ramuwa ce zai yi cikakkiyar sallah ne ko da a halin ainihin wato tafiya yake kamar yadda kuma zai rama sallar da ta kubce masa a halin tafiya ya yi ƙasaru ko da ku a halin zaman gida yake tadullu zalikal ahadithul warida hadisai da dama suna nuni akan haka waɗanda suka zo fi fi'ilihi sallallahu alaihi wasallam a aikin annabi sallallahu alaihi wasallam fi safar a halin tafiya wa qad taqaddama kuma hadisan sun gabata hududu kasuru salatil musafir to iya kwana nawa ne mutum ya fara yake yanayin kasaru zai zai cika sallah tafiyar kwana nawa ce wanda in mutum ya je inda za shi daga waɗannan kwanakin zai cika sallah shine ma'ana hududu kasuru salatil musafir iyakar iyakar kasaru iyakar kwanaki nawa ne na yin kasaru ga matafi ويقطع القصر نية إقامة أربعة أيام ما نيتي نير قوان زمن زما قوانا هدو سحاهن إن جنتتو بموضع أغوري ينا ينكي ومتن قصر daga nan misali kayi niyyar za ka je haɗeja misali kuma kayi niyyar cewa in ka je haɗeja za ka yi kamar kwana hudu a can to yanzu a halin kana kan hanya kan ka je haɗeja duk za ka ci gaba da yin ƙasaru amma kana zuwa kana zuwa ƙasar haɗeja to za ka ci gaba da sallah do za ka ci gaba za ka ci gaba da cika sallah tun da ka yi niyyar kwana hudu za ka yi zuwa sama can ka zama kamar mazauni da haka za ka cika sallah an gane wannan gabar ittafaqa ahlul ilm malai yake cewa malamai ma'abota ilimi sun haɗu ala annal musafir akan cewa shi matafiyi ya kasuru salata zai yi kasarun sallah malam ya jima'a ala iqamatin matukar dai bai yi niyyar zama ba a inda za shi wa in ata alaihi sinuna ko da shekaru da yawa sun cin masa a can misali yayi niyyar zai je Abuja domin neman wasu takardu niyyar sa shine in ya je Allah ya taimake shi a ranar ya haɗu da wanda zai gani ya samu wannan takardar washe gari zai dawo daga can kawai shi kenan sai gashi abu ya kai wankin hula ya kai shi dare daga nan aka ce ai wanda zai karbi takarda a wajensa ya yi tafiya kasar waje sai sati mai zuwa zai shi kuma ya ga cewa ya dawo ya sake koma bari ya zauna to yanzu zai ta yin kasaru tunda ai ba da niyyar zama ya je ba satin yana yi kuma sai aka ce ai sun taho amma kuma ya sake ya da zango a guri kaza sai nan da kwana biyu to mutumin da ya kwana bakwai yana jira kwana biyu sai ce bari ya jira da ya dawo kuma aka zauna kwana biyu kwana biyu sai aka ce kuma ya dawo ya gaji ba zai fito ofis ba sai monday kaga akalla a irin wannan yana tunanin gobe zai dawo jibu zai dawo gashi har ya tafi wajen sama da kwana goma to duk zai ta yin kasar tunda ba da niyyar wannan kwana goma ya je ba to shine malam yake cewa idan matafiyi yana yin kasarun sallah bai yi niyyar zai zauna ya dade a inda ya je ba to zai ci gaba da yin kasarunsa ko da ku abin da ya je yi bai iya gamawa ba sai bayan shekaru to zai iya zai zai ci gaba da yin kasarun kama na kala ibn al-munzir kamar yanda ibn al-munzir ya ruwaito fil ijma' a cikin ijma' al-ijma' wa innama al-khilafu inda kawai sabani yake fi man ajma' al-iqamata inda malamai suka samu saɓani shine ga wanda ya yi niyyar zai zauna limuddatin muayyana zuwa ga wasu kwanaki ababen ayyana ya ayyana cewa in ya je garin nan zai kai kwana kaza to a nan ne malamai suka yi sabani a kansa amma wancan ba sabani ya je da niyan kwana daya sai gashi ya kai har shekara daya a garin sai ta yin kasaru domin asalin niyyar za a kalla kwana ɗaya ne ya amma gashi zama ya yi zama gashi ya kai shekara guda ina fata an gane amma shi ainihin wato wanda ya yi niyyar zai zauna a wannan garin ya ce in je zai zauna to a kansa saɓanin malamai yake sai suka ce fahuna mahallul khilaf to anan ne inda malamai suka samu saɓawa suka samu saɓani bai na ahlul ilmi tsakanin mabuta ilimi anan aka samu saɓani waxtalafu kuma su kansu malaman sun saba fiha akan wannan matsala mutum ne yayi tafiya yayi niyyar in ya je can zai kwana hudu ko zai kwana biyar ko zai yi sati to shin zai ci gaba da yin kasaro ne ko kuma zai cika falla to wannan sun yi sabani akan wannan ala aqwalin maganganu da dama tasilu ila 20 wanda sun kai maganganu ashirin. maganganun sun kai ishirin wanda malamai suka yi game da wanda ya yi niyyar zai yi kwana kaza shin cika tsalla zai ko kasaru nuridu ashharu ha kama yadi amma malam ce za mu kawo mafiya shahara cikin maganganun malamai waɗanda suka fi shahara cikin abubuwan nan da za su zo alƙaunul awwal suka ce magana ta farko zahaba ibn abbas na radiyallahu an abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda ya tafi ila annaha 19 yawman ya ce kwana goma sha tara ne in dai kai tafiya inda ka je ba za ka wuce kwana goma sha tara ba kawai ƙasaru za ka yi ta yi an gane ko ƙala hujjar abdullahi dan abbas sai ce a ƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a wata tafiya cikin tafiye-tafiyensa a ashara ashara kwana goma sha tara yusalli raka'atayn yana ta yin sallah raka'a biyu ƙasaru a zahar biyu la'asar biyu isha biyu fa nahanu idza aqamna tis'ata ashara ashara da haka Abdullahi dan Abbas ce mu ma idan muka yi tafiya za mu zauna kwana sha tara a inda muka je nusalli rak'ataini mu ma raka'a biyu za mu yi muna yin kasaru wa idza zidna ala zalika amma idan muka ƙara akan kwana sha tara atmamna to sai mu cika sallah kun ji kauli na farko shi a kodin ta abdullahi bin abbas in dai ba za ka wuce kwana sha tara ba kasaro za ka yi sanyi amma da zarar ka wuce ka shiga kwana na ashirin to ka zama mazauni kuma sai ka ci gaba da cika sallah ya ce domin sun yi tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana sha tara yana yin kasaro Wani hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da arba'in da shida imam muslim a hadisi na dubu shida da a dubu ɗaya hadisi na ɗari shida da casa'in وهذه الإقامة التي ذكرها كانت في غزوة الفتح ما yace wannan zaman da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam kwana goma sha tara wanda Abdullahi dan Abbas ya ambata a wancan hadisin to a gazwatul fati ne a yakin fatu makka anan annabi yayi wannan kwanakin mun ji kauli na farko alqaulu thani suka ce kauli na biyu amma alfuqaha arba'a suka ce amma fuqaha arba'a wato malaman mazhabobin nan guda hudu fa zahaba jumhuruhum to mafi yawancin su sun tafi kamar Malik kamar wa Shafi'i da Shafi'i wa Ahmad da Imam Ahmad rahimahumullah Allah ya musu rahama dukkanin su waɗannan guda uku sun tafi ila tahdidi muddatul qasri zuwa ga iyakance wato lokacin yin kasaru bi arba'ati ayyam suka ce kwana hudu ne in kai tafiya daga nan inda zaka je zaka kwana hudu to zaka cika sallah wannan shine ra'ayin Malik shine ra'ayin Shafi shine ra'ayin Imam Ahmad faman azama al-iqamata suka ce duk wanda yayi nufin yayi niyyar zai zauna bi baladin a wani gari arba'ata ayyam tsawon kwana hudu wajaba alaihi itimamu salati indahum wajibi ne ya cika sallah amma fa su a wajen su a wajen Abdullahi dan Abbas ya kwana nawa zai cika sallah 19 amma wa'annan malaman su kuma a wajen suka ce in dai zai yi kwana hudu ya cika sallah to me hujja su dan mun ji hujja Abdullahi dan Abbas wastadallu sai suka kawo hujja su ma suka ce bi ma sabata saboda abin da ya tabbata anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu aqama bi makkah suka ce ya manzo Allah ya zauna a makka fi hajjatul wada a hajjin bankwana fa salla biha ihda wa da salatan sai sallah ashirin da ɗaya a wajen aikin hajjin nan ya kasuru fiha yanayin kasar kuma a ciki sun makaraja ila minan sannan kuma daga baya sai fita zuwa mina sallar kwana ashirin da ɗaya a kwana a sallar ashirin da ɗaya sallar kwana nawa kenan kwana hudu kullum ba sallar biyar muke yi ba to annabi ya yi sallar kwana ashirin da ɗaya sai lokacin fita mina ya sai ya tafi mina amma a zaman da ya tsawon kwana hudun nan ya fasuru yana yin kasaru kenan idan mutum ya yi tafiya a wajen su imam malik shafi da imam ahmad idan mutum ya yi tafiya na fata an gane kuma zai kwana hudu a garin ko zai wuce kwana hudu a garin to in ya je kwana na daya na biyu na uku na hudu duk zai kasaru to da zarar na hudun ya cika kuma zai ci gaba da cika sallah sai suka ce domin sai suka kafa hujja da wannan hadisin amma fa an ba su amsa akan wannan hujjata su sai cewa ujiba an amsa musu an istidlalihim bi hada game da hujja da suka yi da wannan aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annahu sallallahu alaihi wasallam aqama annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna iqamatin mukhtalifa zama daban-daban kulluha qassara fiha salat dukkaninta kuma yayi kasarun sallah a ciki annabi ya zauna zama daban-daban a lokuta daban-daban kuma duk wannan zaman makin da yayi ya cika sallah yayi kasarun sallah mithlu iqamatihi bi makka saka ce misalin zaman da yayi a garin makka fi hajjatul wada a hajjin ban kwana 10 ayyam kwana 10 wa fi ghazwatul fati a yakin fatu makka da aka yi shi ma 19 kwanan yauman kwana 19 ne wa bi tabuka a tabuka da ya je ishiri na yau kwana ashirin ya yi duk kuma yana cika sallah yana yin kasarar sallah a bin na fata an gane sai aka ba su amsa da wannan in kun ce in mutum zai kwana hudu ya cika sallah to gashi an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kwana goma a makka yana yin kasaru ya yi kwana goma sha tara wajen fitowa makka yana yin kasarun sallah ya yi kwana ashirin a tabuka yanayin kafarun sallah alƙaunin salis ƙauli na uku wa haddada ha abu hanifa shi imamu abu hanifa shi ya iyakance kwanakin da in mutum ya kai su zai cika sallah bi hamsata ashara yawon shi kuma ya ce kwana sha biyar ne inda za a kwana sha biyar to sai ka cika sallah wa huwa mazhabun layth ibn sa'ad kuma wannan shine mazhabun layth bin sa'ad layth bin sa'ad wannan shine ra'ayinsa warwi an umar wa ibnihi kuma wannan shine abin da aka ruwaito daga sayyidina Umar radiyallahu anhu wa ibnihi da ɗansa Abdullahi dan Umar wa ruwiya aidan an ruwaito aidan har wa yau an ibn al-musayyib daga ibn al-musayyib kama ruwiya anhu al-qawl bi arba'ati ayyam kamar yanda kuma an ruwaito daga gare shi dai ya ce kwana hudu ma'ana kenan sa'id ibn al-musayyib kamar yana da fatawoyi guda biyu yana tare da wancan mazhabin na Imam Abu Hanifa kwana sha biyar sannan kuma an ruwaito ya ce kwana hudu. To wannan ƙaunin shi ma sai ma ne cewa hujjatu Abi Hanifa, hujjar Imam Abu Hanifa ma ruwiya an Ibn Abbas shine abin da aka ruwaito daga Ibn Abbas wa Ibn Umar annahuma qala Lahi dan Umar da mahaifinsa Umar duk sun ce idza qadimta baldatan idza qadimta balda idan ka je gari wa anta musafirun kana matafiyi wa fi nafsika a zuciyarka kuma an tuƙima ka kudurta za ka zauna kamsata ashara yauman kwana sha biyar fa akmilin salata ka cika sallah asar ne da aka samo daga umar da abdullahi da umar suka ce in kai tafiya kuma ka shiga gari sai kai niyyar za ka kwana sha biyar a wannan garin suka ce ka cika sallah ƙauni na nau kenan ƙauni na uku الرابع قولي نهدو قول شيخ الإسلام ابن تيمية شنو قول ابن شيخ الإسلام أن للمسافر أن يقصر الصلاة شيء شيخ الإسلام يقول متى فينا دامر يكسر صلاة يتين قصر يتين قصر ما لم ينوي الاستيطانة matukar bai zama ɗan kama wuri zauna ba matukar bai yi niyyar ya zauna dindindin ba shi kansa ya san daga nan zuwa wata uku ya yi niyya ko wata shida zai koma garin su ko ma karatu ya je yi nan da ya gama program ɗinsa zai koma garin su kaga ba niyyar zama yi ba yace matukar lam yanwil istidana aw al iqamata al mutlaqa matukar bai yi niyyar mai da wannan wuri ya zama garin su ba matukar bai yi niyyar zama na dindindin ba shine al iqamata al mutlaqa to zai ci gaba da yin kasaru in ji shekul islam ibn taymiya na ba ta gane ka je duk adadin kwanakin ko kwana nawa ne kawai zaka yi yin kasarunka in ji shekul islam matukar baka yi niyyar mai da wannan gurin ya zama gurin zaman ka ɗaya kenan ko baka yi niyyar ma zama dindindin ba yace li annan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabu yace domin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa aqamu sun zauna ba da fatih makkata bayan an yi fatuhu makka kariban min ishiri yau ishiri na yau kusan kwana ashirin ya kasuru na salata suna yin kasarun sallah kamar yadda imam bukhari ya rawaito hadisi na dubu hudu da ɗari biyu da casa'in da takwas wa aqamu biha yace kuma gashi sun zauna biha a ita ainihin wato makka din asharata ayyamin kwana goma yubdiruna ramadana suna shan watan ramadana suna shan azumi wa kana sallallahu alaihi wasallam ya alamu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana sane ya sani annahu ya hataju an yuqima biha annabi yana sane cewa yana da bukatar fa ya zauna biha a makkan nan aksara min arba'ati ayyam sama da kwana hudu ya san zai zauna sama da kwana hudu a wani suka sallah sai dai kaso an gane ka duba majmu'ul fatawa majmu'ul fatawa mujalladi na 24 shafi na 137 yace wa aqama sallallahu alaihi wasallam bi tabuka 20 yawman sannan kar ka manta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a garin tabuka kwana 20 ya kasuru sala yana kuma yin kasarun sallah kaga wuce kwana hudun ba wannan shi ma hadisi ne sahihi ka duba wato musnad na imamu ahmad mujalladi na uku shafi na 259 kuma sheikh albani ya inganta hadisin cikin al-irwa ka duba ainihin wato shafi na 574 وأما إقامته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أربعة أيام أما game da zaman da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjin ban kwana ya zauna kwana hudu wanda in kun duba a cikin waɗanda kaulin su imam malik shafi da imam ahmad kauli na biyu da muka karanta ai sun ce kwana hudu hujjarsu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah nawa ashirin da ɗaya sannan kuma ya tafi mina kaga yayi sallar kwana hudu yana yin kasaru sannan ya tafi mina sun kawo wannan to sai ce game da zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fi hajjatul wada a hajjin ban kwana arba'ata ayyam kwana hudu fa kana tittifaqan la qasdan faduwa ce ta zo daidai da zama ba wai da niyya ba ba da nufi ba shine fa kana tittifaqan tittifaqan abun ne faduwa ta zo daidai da zama la qasadan ba da nufin ya dama kwana hudun zai yi ba ba wannan ce manufar ba kawai ittifaqan abin ya zo domin wannan biyu sallallahu alaihi wasallam ya alamu ai annabi ya san cewa anna minan nasu daga cikin mutane man qadima qablahu akwai waɗanda sun riga shi zuwa sun gabace shi sun zo bi yaumin akwai wanda sun riga shi zuwa da kwana ɗaya au yaumaini akwai wanda sun riga shi zuwa da kwana biyu au aka tsara min zalika ko fiye da haka walam ya amurhum bil itmam amma bai umarce su cika sallah Allah ya sa kun gane. An gane ko? Kaga ai in ka ce shi ai abin ne ya zo shi ittifaqan faduwa ta zo daidai da zama ya zo ba dadewa kuma lokacin tafiya ne yayi. Ba dama ya taho da niyyar kwana hudun zai tif ya a'a ya zo dab da za a tafi mina. Iya waɗannan kwanakin yayi kwana hudu kuma lokacin fita mina yayi na alhazai da aka ya fita mina. amma ai akwai waɗanda sun riga shi zuwa da kwana ɗaya ko kwana biyu ko fiye da haka su in shi an ce ai bai daɗe da zuwa ba to ai akwai wanda sun riga shi zuwa me yasa bai umarce su cika sallah ba wannan sai ya nuna ashe duk adadin kwanakin da matafiyi zai yi matukar sunansa matafiyi ba ya je da niyyar ya zauna a inda ya je dindindin ba ba ya yi niyyar ya mai da wannan garin da ya je ya zama kamar garinsu ba ya mai da shi ya zama ɗan kama guri zauna to zai ci gaba da yin kasar har sai ya koma kasar su ko garin su wannan ka duba majmu'u fatawa mujalladi na 24 shafi na 140 qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim rahimahullah yake cewa walam yaqul lil umma kuma bugu da ƙari annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa wa al'ummarsa ba la ya kasurur rajulu salata bai ce la ya kasurur rajulu salata annabi bai ce mutum ba zai yi kasarun sallah ba idza aqama idan zai zauna aksara min zalika fiye da haka ba inda annabi ya ce in zaka zauna fiye da kwana kaza ka cika sallah a matsayinka na matafiyi ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ka kai kwana kaza ko in ka yi tafiya za ka kai kwana kaza ka cika sallah babu walakin ittafaqa iqamatu hadhihi almudda sai dai faduwa ce ta zo daidai da zama a wannan zaman da yayi a wannan lokacin ya zo ba dadewa yayi kwana hudu yana yin kasaru sai kuma lokacin fita mi da yayi shikenan sai ya fita wa hadhihi aliqama wannan zaman fi halis safari a halin tafiya la ta kharuju an hukumin safari ba za ta fita ba wannan zaman baya fita daga cikin hukuncin tafiya sawa'un matukar kayi tafiya to duk zaman da za ka yi yana cikin hukuncin tafiya sawa'un duk ɗaya ne ɗalat zaman ko tafiyar ta yi tsawo au kasurat ko ta takaita iza kana ghaira mustawdinin in dai kai ba kana nufin ka mai da wannan gurin da ka je gurin zaman ka ba ka riga ka bar Kano ka tattara kayanka ka ce ka koma Kaduna ko ka tattara kayanka daga nan ka ce ka koma Jigawa to yanzu ka zama ka zama mustaudin duk da ba garo kuma ne ka zama dan gari yanzu ka zama mustaudin ila ka samu aiki a can iyalanka suna can asalin ka dan Kano ne ka zama mustaudin matukar ba da wannan niyyar ba to sunan ka matafi wala azimun alal iqama kuma ba kana mai niyyar zama dindindin ba bi zalikal mawdi a wannan wurin to sunan ka matafi wa qad ikhtalafa as-salaf wal khalaf fi dhalika ikhtilafan kathira gaskiya malamai magabata da waɗanda suka biyo bayan su sun yi sabani game da wannan mas'ala sabani mai yawan gaske ka duba zadul ma'ad fi hadi khairul ibad mujalladi na uku shafi na 561 wa qala shaykhul islam shaykhul islam ibnu taymiya yake faman ja'ala lil muqimi haddan min al ayyam duk wanda ya sanya wa mazauni wani adadin kwanaki ya ce in ya kai wannan adadin kwanakin to ya cika sallah in ma salasatan ko dai ya ce in mutum ya kai kwana uku a gari ya cika sallah au arba'atan ko kwana hudu mutum ya cika sallah au kamsata ashara yawman ko kwana sha biyar fa innahu qala qawlan la dalila alayhi ya faɗi maganar da babu hujja akan ta duk wanda ya ce in ka je gari zaka kwana uku ko kwana hudu ko kwana goma sha biyar to ka zama mazauni ka cika sallah to in an tambaye shi me hujja ba dalili akan wani ka duba majmu'u fatawa majmu'u fatawa mujalladi na 24 shafi na 137 to sai ma ne cewa hunaka aqwalun ukhra la tasilu ila hadhihi fi quwwatiha waya ko wasu maganganun daban wanda ba su kai waɗannan ƙarfi ba su ma game dai da iyakance abin nan wanda insha Allah za mu tashi akan su dan an ce lokaci yayi abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tun cikin harshe Allah mu da kuke sarki ya ce mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk